Tun maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba. Allah da kai ni ka fara batu mafi girma, dangon kadai na amin tuna nemi alfarma, baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma. bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama kan na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dugu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taba kuskure san ba, sadiyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa masu sauraron mu ta wannan gidan rediyo mai albarka na aminci rediyo kan mita 300.9 zangon fm daga nan birnin Kano a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu irin wannan rana mai albarka ta litinin a kuma daidai wannan lokaci cikin wannan shiri na taskar alkur'ani wanda idan ba manta ba wannan shiri ne wanda tun asali ya samo asali da sunan gwanayen alkur'ani wanda ake gayyato 'yan uwa gwanayen alkur'ani daga sassa daban-daban na wannan gari da kuma wannan ƙasa ake tattaunawa da su ana tambayar su dangane da irin gwagwarmaya da suka yi a rayuwa ta neman alkur'ani da kuma yadda suka kai ga sun samu alkur'anin da kuma yadda ta kai har sun zama alaramomi sun zama malamai sun zama magwanaye wasu ma sun zama gangaren-gangaren zuwa ƙarshe ba don komai ba sai don saboda su 'yan baya masu tasowa su masu ga irin yadda magabatansu suka yi su masu ba da kokari su mai da hankali su ba da himma wajen jajircewa kan shi wannan babban kundi na Allah shine alkur'ani wanda daga baya shi wannan shiri farko-farkon wannan shekarar da muke ciki ta miladi ya sami canjin suna zuwa taskar alkur'ani duba da cewar ita hukumar wannan gidan rediyo mai albarka ta aminci suka ga dacewar ya kamata a samar da wani shirin a ci gaba da tattaunawa da 'yan uwa ana gayyatar su suna ba da tarihin rayuwarsu da kuma irin gwagwarmayarsu a rayuwa shi kuma wannan shirin ko dai ya ci gaba da tafiya akan sunan gwanayen alkurani ko kuma a yi masa wani suna wanda zai zama shakundum akan wancan gwanayen alkur'anin to ƙarshe dai shawara ta yanke cewar wannan shirin ya koma sunansa taskar alkur'ani shi kuma wancan ake gabatar da shi ranar laraba irin wannan lokacin karfe uku zuwa hudu na yamma wanda kuma ake ci gaba da gayyatar manya-manyan gwanayen alkur'ani daga sassa daban-daban kuma ake tattauna da su shi kuma wannan ya ci gaba da tafiya akan tsarin da ya taho a kai shine tattauna kan abin da ya shafi harjin alkur'ani wato mutashabihat kenan kalmomi da harufa da ayoyi da jumloli masu kama da juna a cikin alkur'ani da kuma wasu logogi haka shine kamar hikimomi na yadda za a gane ko saurin gane shi alkur'anin a karance da kuma a rubuce wanda ta kai ga yan uwa suna kirawa a waya su yi tambaya a basu ansa wani ibrahim mai dahara shi ne yake ba da wannan ansa wani isa ka shahara shi kuma shi yake kamar gabatarwa ƙarƙashin jagoranci malam muhammad sani abubakar daga wannan gidan rediyo mai albarka na aminci to ana yau da gobe kuma sai zamana har aka yi shawarar cewar ya kamata a kawo sauka daga farko na alkur'ani da inda aka samu wata kalma mai kamarta sai a maimaita ta a faɗe ta a faɗi inda suke da kuma adadinsu to alhamdulillah ana cikin haka sai zamana har an zo kan asirat al-mustaqim ihdina sirat al-mustaqim aya biyar kenan a cikin fatiha wanda kumsa ce mukan ce da ita kumsa a tsangayance shine aya biyar to wanda ita wannan kumsar abin da yasa ko da wani lokaci in muka shigo duk sati muke dawo da wannan zancen saboda wanda bai taba diskar shirin ba ya zamana in ya ji ya ji cewa ga yadda abin ya faru to shi isa da sanda muka zauna sai mun fara karanto yadda shirin ya taho sannan sai mu dora da abin da yake gaba to ita wannan kumsa ta asirat al-mustaqim da aka zo kanta sai aka ga dacewar ya kamata a kawo waki da malamai suka yi na kumsa wani ibrahim hara yake kawo mana shi gwargwadon yadda ya samu duk zama duk zama a haka to yanzu alhamdulillah amma an kusa sauka to duba da yanayin uzurrurruka kullun da suke ƙara shan kan mutane musamman manya-manyan malamai irin waɗannan uzurrurruka kullun nasu da na al'umma da na jama'a da na masoya da na makota da sauransu to shi yasa in an ji ba su zo ba to lallai abin da ya tare rashin zuwan ba karamin abu ba ne wanda kimanin sati biyu bayan ba manta ba wani Ibrahim din ya samu shigowa to satin da ya wuce bai samu shigowa ba sakamakon bayan to yau din ma uzuri ya tare amma muna sa ran zuwan sa in Allah ya sa ya zo to to shi ma abokin shirin gwani Isa ka shahara shi ma uzuri ya tare wanda dama satin da ya wuce ma an ji cewar sai da ya makara mun samu wajen rabin lokaci sannan ma ya samu shigowa to yau din ma dai uzurin ya kuma tare shi kuma ina fatan Allah Ubangiji ya yassara Allah kuma ya sauƙaƙi kuma menene Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya to alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wanda ina ganin bayan wannan gabatarwar za mu buɗe shirin da yin ta'aziyoyi manya na rashi da muka yi na manya-manyan gwanayen alkur'ani a cikin daren jiya kenan yau aka yi janazarsu ɗaya daga ciki akwai gunimal abdulrahman wanda aka fi sani da malam mai dubu gwammaja allah ya yi masa rasuwa cikin daren jiya yau dinnan da safe karfe tara aka yi janazarsa muna yin addu'ar allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta abin da ya bari allah ya musu albarka makaranta da almajirai da yan uwa da iyalai da masoya baki ɗaya muna yin ta'aziyya sannan akwai gwani gambo dambam wanda shi gwani gamba dambam shine babban mai darasu na wannan gari na dambam kuma shine babban gwanin alkur'ani datti da malami ne ya dade kuma tsawon rayuwarsa ya karar da ita cikin hidimar alkur'ani da koyar da shi kuma alhamdulillah ya yaya dalibai masu yawan gaske wanda kuma su ma yanzu haka suna kan harkar alkur'anin sun ci gaba da koyar da 'yan baya to alhamdulillahi muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu zuwa ga gaba ɗayan yan uwa da iyalai da masoya gaba ɗaya na waɗannan manyan gwanaye da muka rasa a jiya asabar a jiya lahadi da kuma yau nan aka yi janazar shi gwani abdurrahman shi kuma gwani gambatun jiya an yi janazar sa muna fatan allah ya ji kansu kuma allah ya kyautata namu zuwan allah ya samu gama da duniya lafiya to yan uwa idan ba manta ba satin da ya wuce mun yi alkawari guda biyu kan uku alkawari na farko shine mun yi alkawarin cewa in Allah yadda ko da wani lokaci wannan shiri kofarsa a buɗe take za a buɗe wani sabon tsari a cikinsa shine na gayyatar 'yan uwa waɗanda suke sun yi karatun alkur'ani har sun zama malamai a ciki kuma suka samu kansu a cikin gwagwarmayar rayuwa misali suka shiga ko kasuwanci ko suka shiga layin karatun zamani ko kuma suka tsinci kansu akan wasu sana'o'i ko dai wasu mu'amaloli na rayuwa na yau da kullum wanda sukan iya shagaltar da su ya zama na sun sami tasgaro a wannan karatun nasu amma sai hakan ba ta yi ba Allah ya taimake su karatun nasu har da wannan shagulgular rayuwan ba su tare su sun sa karatun su yayi rauni ba to a haka muka rabu cewar in Allah yadda za mu yi ƙoƙari za mu dinga gayyatar ‘yan uwa lokaci bayan lokaci na yadda za mu tambaye su mu ji wani hanyoyi suka bi wa'anne dabaru suka bi Allah ya taimake su wannan alkur'ani nasu yake nan ga gwagwarmayar rayuwa ga ɗawainiyoyi ga shagulgula na yau da gobe amma bai sa karatunsu ya shiga wani hali ba to wannan shine alkawarin da muka yi to mun yi iya kokari yau dinnan ya zama na mun fara to alhamdulillah wanda muka yi kokarin mu gayyace shi sai ya zama na kuma abin ya ritsa da wata hidima da suke yi wanda muna fatan in Allah ya yarda ko dai yau ba mu fara gabatar da wannan sabon tsari ba a cikin wannan shiri na taskar alkur'ani to in Allah ya yarda sati mai zuwa insha Allah za mu yi kokari wajen mu ga cewar shi wannan bawan Allah ko su wayannan bayan Allah da za mu dinga gayyata su an fara wannan shiri da su kuma sai mu ji wa'in hanyoyi ne wa'inda suka bi saboda abin yana da matukar ban mamaki kwarai da gaske kuma yana da ban tausayi cikin a ce mutum ya yi ɗawainiyar ya ci lokaci mai yawa ya zauna ya karanta alkur'ani an koya masa banda hidindimu na lokaci da aka ci aka zauna aka haddace alkur'ani aka iya shi amma abu mamaki sai ka samu wani da ya tsinci kansa a cikin wani yanayi na rayuwa ko na jin daɗi ko kuma na akasin haka sai ka samu wannan karatu ko dai ya rauni ko kuma wani ma ya faɗa ma ya ce tsakaninsa da Allah shi fa yanzu karatun nan babu to gaskiya wannan ba karamin abin takaici bane ba karamin abin kaico bane ga duk wanda ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi to amma a bangare guda kuma sai ka samu shi kuma wani Allah ya yi masa baiwar duk inda ya tsinci kan nasa bai yi sako-sako da alkur'anin ba duk inda ya tsinci kan nasa sai ka samu bai yi lakwalakwa da harka alkur'anin ba sai ka samu ga hidindimin rayuwar ana ciki in jin daɗin rayuwar ne ana cikinsa kace-kace amma sai ka ji idan ya kama karatu yana yi wanda yake yin sama da kullum sai ka ga idan bai fi shi ba to shi ba zai fi shi ba to don haka wannan ba karamin abu ba ne wanda yake gaskiya mai ban mamaki kwarai da gaske wanda muna fatan in Allah yadda wanda zai zo ya zama mun fara gabatar da irin wannan tattaunawa da shi insha Allah za mu ji kowane ne kuma za mu ji yadda aka yi aka kai wannan gaci Allah kuma ya sara mana haka sannan sai alkawari na biyu shine ne mun alkawarta wa 'yan uwa cewa duk sanda muka sami lokaci za mu ɗan dinga tattaunawa akan wannan littafi mai albarka na gwani malam muhammadu mai kumsa ɗorayi wanda idan ba manta ba satin da ya wuce mun fara taɓawa ko kuma in ce satuttuka uku baya da suka wuce mun ɗan fara yin magana kaɗan-kaɗan kan shi wannan littafi na taisirur rahman tuhfatul qurra ko kuma a ce tuhfatul qurra'i wa tafsirur rahman to mun yi dan taba sama sama haka kadan kadan to satin da ya wuce ma mun dan taba kadan kadan wanda yau din ma insha Allah za mu kokari mu ga mun dan gutsuru wani abu daga cikin shi wannan littafi mun kara tattauna kai kuma babban abin da bamu ambata ba satin da ya wuce shine shi littafin tun daga bangonsa irin yadda shi malam gwani ya kokarin aka samo hotunan dattijan malamai waɗanda suke su ne kamar marji'inmu za mu ce komo komonmu a kan wannan harka aka sassaka idan mutum yana jin labarin wasu daga ciki to zai samu alhamdulillah ga hotonsu nan a bangon farko haka a wancan bangon na baya shi ma haka aka ɗauko hotuna daban-daban aka saka wanda dai gaskiya sai wanda ya ga wannan littafi abin zai burge shi kwarai da gaske misali a bangon farko inda aka yi sunan shi littafi tufatul qurra tafsirur rahman din zamu ga an sa hoton marigayi sarkin Kano mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero tun lokacin da yake dare aka fara buga wannan littafi to alhamdulillah har yanzu ma wannan din da aka yi an saka hotonsa daga ɓangaren dama daga ɗayan ɓangaren hagu kuma an sa hoton uban makaranta kuma jagoransu khalifa shekha isa ƙurabi allah ya ji kansa shi ma allah ya masa rahama sannan daga tsakiya an rubuta sunan shi wannan littafi tufatul qurra tafsirur rahman an kuma rubuta sunan shi malam mai littafi daga ƙasan sunan littafin shine gwani yaqub mai kumsa da nasabarsa dan adamu dan abdullahi dan sa'id shi kuma dan abubakar annajjar wanda aka fi sani da babarbare kuma unguwarsa shine unguwar bello shi gwani mai kumsa dorayi karama karamar hukumar gwale wannan shine abin da aka sa a bangon farko to a ƙasa da nan kuma sai aka saka hotuna guda biyu na wasu dattijan manyan malamai daga ɓangaren dama sai aka sa hoton mahir gwani ɗan zarga Allah ya ji kansa da kuma mahir gwani ayuba shi ma Allah ya ji kansa to daga ƙasansu kuma sai aka saka daga ɓangaren dama sai aka sa hoton shugaban ƙasa na masu tilawa wato gwani lawan shugaba daga gaba da shi a hannun daman dai sai aka sa hoton khalifan mai kunsa shine gwani aliyu rijiyar zaki wanda aka fi sani da gwani albaki da wasali duk makaranci in dai wannan sunan ya san wa nake faɗa insha Allah sannan daga can bangaren hagu sai aka sa hoton gwani jazuli wanda satin da ya wuce ma mun yi zancen sa anan sannan sai aka sa hoton mahir gwani muttala to daga ƙasa da wannan layin kuma sai aka sa shi hoton malam din malam mai kumsa Allah ya kara masa lafiya wanda hakan ba komai yake nuna ba illa tsantsar tawadu'unsa kaga hoton kowa gaba ɗaya shine a sama shi kuma nashi ya dawo shine a can ƙasa to sannan kuma daga ɓangaren hagu sai aka sa hoton wazirin malam mai kunsa shine gwani idris to haka dai malam ɗin ya yi ƙoƙari layi ya yi ƙoƙari ƙwarai-ƙwarai da gaske wajen shi wannan littafi kuma tare da dukkan ƙasƙantar da kai da nuna cewar shi bai isa wanda kuma wannan shine dama ɗabi'ar duk malami na Allah daga lokacin da Allah ya maka wata baiwa ta yin wani abu to a ranka ka ji cewa ba kai ba ne Allah ne ya yi wannan abun ka hango cewar Allah ne ya yi to sai ka samu alhamdulillah sai ka ga kullum ubangiji yana ta ƙara sa ci gaba cikin wannan baiwar da ya yi maka amma daga sanda ka ji cewar kai wani ne to sai ka ga kuma kullum ana ƙara samun ci baya maimakon samun karɓuwa sai ka ga baya ake ci to don haka dai kuma menene wannan ya nuna cewa lalle malam gwani mai kumsa Allah ya saka masa da alheri Allah ya cika shi dam da tawadu Allah ubangiji ya ba mu albarkacin su to ina tsaka da cikin wannan tattauna akan wannan littafi mai albarka da wannan ce gwani isa ka share yana hanya duk da cewa satin da ya wuce ma an dan ci ɗan lokaci kaɗan kuma na faɗi uzuri ne to yau ma na ce uzurin ne to alhamdulillah yanzu gwani ya ƙaraso kuma ina gwani barka da zuwa kuma ina gabatar da shi ga masu ne sauraro الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم ما عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته so kamar kullum daman yanzu abin da ya kamata in gabatar in kawai shine sallamar tunda daman na zo na da gwani ya hau yana ci gaba da hawa to saboda haka bai kamata in sauke shi ba ko kuma ya sauka ba ya kamata mu je a ina ake kuma ina aka nufa sannan kuma me ake tattaunawa sakamakon a mashin na taho ban saurari na ji me ake yi ba kai da ai kawai abin da muka yi ta'aziyya ta rashe-rashe da muka yi yau na'am na'am gwani gambo dambam da kuma na'am na'am wani abdurrahman mai dubu na gwammaza na gwammaza gaskiya Allah ya don su mun yi ta'aziyya kuma sai muka yi bayanin alƙawuran da muka ɗauka na satin da ya wuce na'am na'am na maganar gayyatar yan uwa waɗanda suka tsinci kansu a cikin yanayin rayuwa kuma ƙur'ani yana nan dam na'am na'am na dai dogon numfashi a nan na'am na'am kuma muka alkawarta yau za mu fara to kuma Allah cikin ikonsa uzuri ya hana shi wakon namu da zai zo na'am ya na'am na'am kanta dai suna wata hidima amma dai muna sa ran sati mai zuwa in Allah da mu shiga wannan to to sai kuma alhamdulillah muka shiga gaba ta biyu shine maganar littafi na'am da na'am muka faru muka wancan alƙawaran alƙawaran ta to shine sai na faro da wani kwante da muka dan yi kadan Na'am.
ko in ce wani kara shine tun daga Na'am.
bangon littafin na'am abinda bangon ya kunsa na'am na daga sunan littafi na'am kuma irin hotuna da malamin aka yi kokarin nemo wani dattijan malamai aka saka na'am aka saka da gaskiya ne, kuma na su gaskiya ne.
waɗanda suka yi ƙoƙarin aka haɗu da su aka haɗa littafin na'am na'am aka fara na'am kamar su gwani jazuli su gwani na'am na'am na'am albaki da wasali na'am na'am da su na'am shugaba gwani lawan da Gaskiya sauran ne.
yan uwa gaskiya sai ne kuma gwani shi gwani ya mai kumsa din na'am na'am da aka sa hotonsa a can ƙasa muke maganar cewa wannan ya Eh, nuna tawazu, tawazu'unsa eh, da ya zama na duk hoton kowa shine a can sama eh, kuma nashi a ƙasa shi nasa shi ne a can ƙasa kwarai da gaske na'am to na'am sannan kuma muka ɗauki maganar eh, bangon ƙarshe na'am na shi wannan littafi na'am cewar irin hotuna da mahirin aka samu zaka ga hotunan tsangayu ka ga Na'am.
kola suna karatu ka gani a gargadi haka ka na'am ga hoton dattijan malamai suna takara ka ga Na'am, haka dai na'am, da na'am, sauran irin wa'annan abubuwa wanda za su dau hankalin mai karatu kwarai da gaske tun bai shiga littafin ba gaskiya na'am na'am na'am to kuma sannan sai muka shiga littafi dama wanda satin da ya wuce na'am alhamdulillah mun yi abin da muka dan taba na'am kaɗan kaɗan na irin tsarin yadda shi malam ɗin ya taho da littafin wanda ba za mu ce duk abin da ya rubuta za mu rubuta shi ba na'am gaskiya na'am na'am gaskiya idan muka ce duk abin da aka rubuta Allah ina ganin sai mu shekara domin na yi ba a gaskiya gama ba gaskiya ne tunda gaskiya ne adadi ne mai yawa kuma mun yi magana littafi wajen shafi dubu da ɗari da wani abu gaskiya ne to kaga yana da yawa sai dai kawai mu tsinta abin da za mu ɗan tsintsinta mu ɗan yi ishara zuwa gare su to na'am kuma in muka samu dama ko da wani lokaci na'am insha Allah wanda da ya samu littafin sai kaga ya zama an buɗe masa kofa kuma ya san ina littafi ya rubuta gaskiya ne gaskiya wannan ne.
dai shine a takaice abinda muke yi tunanin wannan to alhamdulillah ai har yanzu dai zan ƙara barin ka tare da su masu saurare Mm, domin su ji menene abin da ka ƙara tsuntowa a cikin shi littafin mm.
bayan kun ƙara yin ido biyu da shi littafin Eh.
yawa Haka dai.
yawa ai shi wato shi littafin gaskiya mahiru abin zai burge ka kwarai da gaske na'am musamman zancen da muka faro na wancan satin na'am yadda malam din zaka ga yana yin kokarin da harafi mm, misali wanda ya tashi akan aya na'am ya zayyano adadinsu na'am da kuma wanda ya kare da aya na'am to ba wannan ne babban abin da zai burge ka mahir irin yadda ya tsamo harufan da ba su tashi akan ayar ba na'am Ko ba su Iyakar- ƙare da eh, aya ba, eh, ya waro.
iyakar su a nan ba su Ai, taɓa su wa'ancan ƙarewa za a ba, eh.
iya eh eh kamo su amma amma su wa'annan na'am ai sai wanda ya nutsu kwarai da gaske na'am sai kuma wanda daman ya zama layinsa ne na'am abin na'am zai iya zama zai iya haƙura ya zauna ya ta bincike sai ya gama wannan na'am to na'am sai ka rasa irin wannan wai sauka nawa aka zo aka zo na aka yi abin ne Mm, ai ba a Ko rigi, kuma- ai alamu, ai ai akwai malami na na'am mahiru ah, Allah ya saka masa da alkhairi amin a gwani dan bobori Gwani Dan Bobori.
Yake ba ni labarin cewa ai yana daga cikin malaman da suka yi Mm.
biya allo no suka biya allo Mhm.
to yana gaya maka mala- malam mai kuma sa malamai kuma su- eh sun yi saukoki na'am tun suka ji in kuna magana da muna Mm.
sai ce tun ana lissafa sauka dubu goma sauka dubu kaza sauka Sai ka ji ji an- yanzu an daina lissafin an bar lissafi Eh, an an bar lissafi an bar lissafi akwai wasu yara masu albarka haka je yan wata makaranta na'am a ana kiran makarantar Mm.
a ina ganin ummul qura ummul qura eh, yana a ganin nazarin Ummul Qura jin lemu kwarai take jin babban lemu.
makaranta ce kwarai kwarai da gaske so da kai suka zo jiya ziyara muke tattaunawa da su na'am sai nake ce musu daga cikin abubuwan da zai ba ku mamaki Mm.
a tunda kuna neman shawarwari na'am akan yadda ake a riƙe alƙur'ani Mm.
muna tattauna da ku akan yadda ake bauta Mm.
da alƙur'ani akwai wani abin da yanzu nan Mhm.
idan aka gaya muku shi hankalin ku ba zai ɗauka ba kwarai kuwa eh kaddara kawai muna tare da ku din nan Mm.
kowace magana akwai gurin da ake faɗanta Mm.
akwai irin mutanen da da ake ake faɗa faɗa kalan wa magana Gaskiya haka yake gashi Eh, suna faɗa da eh, kulle eh, kulle- makanin makalun yawwa.
wale kulle Mm.
makalun halun to saboda haka wannan shine iya magana ta gaskiya muna magana da nake ce musu yanzu in aka ce muku mutum kullum Mm.
zai iya sauka biyar Gaskiya ne.
sai su ji abun.
sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan. to kunya dai a ce ƙarya da ke Ba, amma dai na zo da wani garibin al'amari La hawla wala wanda quwwata illa gaskiyar billah.
lamari wannan bakon al'amari ne a ce mutum ɗaya zai iya sauka Kai kai biyar biyar a yi ne a yini na ce kuma ana yin abubuwa da shi in ta kama za ku ga ana hira da shi in ta kama za ku ga an gaishe su suna ɗaurin aure Ƙwarai kuwa.
ya je ya gabata kuma ya zo makarantarsa ya gabatar da darasu La hawla wala da ake quwwata yi illa billah.
sannan kuma ku gan shi ma a tsaye a makaranta yana tsare makaranta in ta Kuma kama ku je yayi wannan adadi Eh, to kaga tsabu gogayya ce ta yau da gobe da kuma yin abun wato wannan mahiru ya tuna mun wata tattauna da muka yi da gwani malam muhammadu dawisu na'am ina tunanin sati ɗaya baya kenan yau kwana goma ran juma'a waccan da ta wuce an yi addu'an Na'am, na'am, mahaifinsu ta na'am, shekara da na'am, ake yi na'am na'am na'am to mun je sai muke zancen akwai malam mai sauka a nan tudun mutala na'am kusa da su malam sagiru na'am ban kiyaye sunan shi ba na'am na'am to amma dai malam na'am mai ana sauka malam ake mai sauka cewa yawa to akwai daga cikin yan kilak din nan nasu na su gwani baba na'am da su gwani sagiru su din mutala da Na'am.
su gwani man sani gareji da Na'am.
dai wa'annan dai yan togata su gwani mala abdul karim margayi Allah ya na'am ji na'am kansu na fahimta da sauransu na'am to ɗaya daga cikin su haka Na'am.
yana inkarin yadda ake faɗar adadin saukar da yake aini yana sauka wajen guda bakwai na'am shi wannan malamin wani mai sauka eh yana mamakin ya za a yi a ce a yi ni sauka bakwai koran nan satin na sai da muka yi wannan tattauna a makaranta mm to sai nake warware musu irin yadda ake yi na eh ce na ɗaya mu dinnan a yadda muke a lalacen nan Eh, Allah ta a lalacen nan yadda muke ba ma dagewa da karatu Eh.
in dai za ka yi sauka ka zauna awa uku za ka yi sauka haka ne ko haka ne idan kai yau fa kai gobe kai jibi ai dama abin da bacin kai suka ce warware a cikin a awa shekara daya biyu dama abin da aka ce ka shekara daya kana yin sauka kwarai kuwa ba fashi kwarai da gaske to idan kana yin ta Mm.
a matsayin awa biyar Mm.
to za ka dawo maka awa uku kwarai da gaske ka gane ka naɗe awa biyu a kankanin Mm.
lokaci Mm.
to so da in ka ci gaba da yi Na'am.
kullum kana yi ne Mm.
kana Kana ƙara sama ƙara sannan kuma laushi.
duk mai tunani mai hankali ai ya san abu ne mai sauki sosai kuwa ai ba wannan ba Mm.
cewa za a yi kulhu wallahu kafa uku uku sai ka ga kafin kai daya an sake cewa falaki da Falaki da Nas.
Nas.
Ka- Ai, malam ka- Yusuf.
ya ce wallahi ba yi suke ba ya ce a'a kai iyaka kokarin ka dama su Shine ne kai an caro a irin wannan munasabar wallahi haka yake kake da lokacin da zaka yi Za ka yi wallahu wannan.
kafa uku Su kuma wannan Su kuma- suna da wani adadin ka Yawwa.
kullum da za Yawwa, su yi.
kullum to a wannan lokacin ma yaro muke wannan Na'am.
zance na shi wannan malamin suka da wani malam Muhammad Dawis Mm, sai yake cewa to nan dai ɗaya daga cikin waɗannan malamai da yake inkari Na'am.
na wannan sauka sai Allah ya sa za a je ziyarar Qur'anin Gwani Musa Na'am wanda na'am.
muka je san garin gashi san kusa dan bata Na'am.
shikenan aka shirya tawaga da su man tasu gwammaja dama shine jagoran Eh, eh, tafiyar har da eh, su eh.
Shak Umar namu da Eh, dai eh, duk eh, dai eh.
da tije da tijan malaman mu Na'am na'am.
aka shirya aka tafi wannan ziyara Na.
to a ka'ida in suka je idan suka je suna rarraba qur'anin ne Eh, a ai, ai, tsakanin dama su dai a yi haka- haka- takara haka ake yi.
Yawwa, Tun in tuni aka ba ake zuwa da gama- mutum ba a kwarai yi kwarai, mutum kwarai, wani.
kwarai da gaske wani Eh.
to in aka gama aka yi takara aka yi Na.
addu'a Mm.
ke na nema albarka Allah ya ba mu albarka alqur'ani shike nan sai kuma a juyo a dawo gida Mm.
to da suka je da shi wannan malam mai takara Mm.
aka tashi sai aka raba qur'ani gida biyu daidai Mm, sai aka ba shi izu talatin mm.
su kuma sai aka ba su izu wani uku wani hudu haka Eh, aka rarraba musu eh, eh, to ina gaya maka mayar kan su gama wannan adadin nasu ya gama nashi kuma ya karbi sai kawo a taya ka eh. Da- da- da- da- A kankana ka san idan ba a kan layin kake ba ba za a gane ba Zuciyarka Ai, ba za ta duk nutsu yadda ba.
za ka gaya mutum Eh.
ba zai gane ba saboda abin da yasa amma dai wani dole sai ya gane gaskiya ne kamar yadda nake cewa wani dole sai ya gane Mm.
ai me ya fi maka saukin sarrafawa a matsayinka na musulmi wanda kullum ta Allah zaka karanta shi gaskiya ne shine fatiha fatiha gaskiya ne to sai ka ga cewa ita wannan fatiha Mm.
menene mushakka tsakaninka da ita Mm.
a lokacin karantawa gaskiya ne ko taya aka ce ka karanta ta da sauri Za ka karanta.
za ka karanta Yadda duk ta kake so.
saboda sabanka da ita kwarai da gaske to akwai mutumin da alakarsa da alkur'ani ta wuce wannan alakar kwarai da taka da kai da fatiha fatiha kwarai da gaske sai ka kaga wannan ba wani abu bane Ai, wato mun je Mahiru, na'am.
a wata rana muna Maiduguri Mm.
sai aka je irin wannan karatun da ake yi sai ya zo wani mutum Mm.
kullum ta Allah da an ce sauka ake yi kullum Mm.
sai zama kullum ta Allah kafin a ce me Mhm.
sai a ce ya gama kafin a ce me sai Ya nake ce.
cewa malam salisu tukuntawa Mm.
na ce mahiru mutumin nan mutumin nan ba saukan nan ke ba sai ke cewa a'a menene hujjata na cewa ba saukai eh sai ke cewa haba yanzu ya za a yi a ce daga zuwa kankace me a ce wannan bawan Allah ya sauka ya ce to ka rika auna Mhm.
daga lokacin da aka zauna Mhm.
zuwa lokacin da aka tashi ka ga awa nawa yi Awa nawa yi.
eh suna ce to in haka ne ko zan kama shi in Allah ya yarda Yawwa.
sai muka je sai na sa Mhm.
ina kalla ana shafa fatiha da ya fara eh da ya fara sai na kalli lokacin da ya ce ya gama awarsa biyu da minti talatin da ko uku ne a yi wannan a Eh, kwarai to kuwa a lokacin to ai tunda a lokacin ka san ba a ba a saba da abubuwa ba ka gani.
Gaskiya ne.
Sai nake cewa yanzu ma ya za a yi a ce mutum ya Awa biyu da sauke rabi.
a awa biyu da rabi sai ce to amma me yasa kai da ni kuma ina yin sauka a awa uku
to shi kenan ka gani an san wannan ita ce wata eh shi muna amsa tare da shi gaskiya nace ne to me yasa kuma na yadda shi yana yin safa awa uku nace to ai ban taba ganin ka ba sa ba sai ce to sai ka ka hada da wannan shi kuma ba taba ganin ka ba sa ba sai ka dora gaba Ya gane ba haka rayuwa take.
wato wato Wanda shi ne wanda shi ne wayar karatu na wato adalci.
wayar da wannan zantan eh eh da shi gari ba dawi su da Eh.
muka gama wannan sai muka kamo zantan marigayi gwani alɗan zawa ciki na'am Malam na'am Ɗan Zawa na'am Ciki, ina zama kabara na'am na'am sai yake ce mun ai shi malam ɗan zawa ciki shi da shi suka yi magana na'am ya ce ya fi shekara ashirin Mm.
yana zuwa ziyartarsa na'am ya ce bai taɓa zuwa ya tara hannunsa ba ƙur'ani izu talatin ba ne ya ce daman ƙur'anai biyu ne na'am kawai da ya je da an zauna ɗin nan Mm.
to zai raba biyu talatin tana hannunsa kuna Mm.
gaisa ana tattaunawa kuna zancen ku yana takararsa Mm.
sai ka ga ya gama an ajiye an ɗau wancan Mm.
an ajiye na'am kullum saukan nan ba adadi sai sai suke magana cewa lokacin yayi wata rashin lafiya da har ake tunanin ko ta ajali ce ma kaza kaza sai yake cewa sai yake cewa ai kai malam Muhammadu ya ce ni damuwa ta Mm.
ai ba na so nake mu samu dan abin da zamu yi guzurin zuwa lahira la hawla wala ni quwwata sauka ko dubu goma ce mu kara Mm.
a daidai fa wannan lokacin ma irin magana da nake gaya maka Mm.
ya zauna yayi wa kansa sauka dubu fidawo akan kansa Mm.
yayi wa mahaifiyarsa dubu Mm.
yayi wa mahaifinsa dubu Mm.
yewa dangin mahaifiyarsa dubu Mm.
yewa dangin mahaifinsa dubu yewa al'umma annabi dubu Mm.
in ka lissafa ka samu wajen dubu shida ko bakwai Mm.
to sannan kuma daga nan ya daina lissafi yana magana da yin wannan adadin an shekara tafi ishirin da yin wannan ad- abun Mm.
kuma an Mahiru.
lissafa mahiru shine ya rubutu a allo sauka ta kai ɗari biyu Kwarai da gaske irin su malam basir zandan kenan kaga eh ka san malam basir shi ma zandan kaga har yanzu a har yanzu yana yi.
har yanzu kuma rubutu tun kwanaki aka yi saukar sa ɗari biyu da arba'in to ka gani kwarai da gaske to kuma yanzu kaga in ka auna ma basiru zandan misali in ka auna da lokacin da su malam dan zuwa ciki suka rasu, kaga ta kai shekaru ba ba ko kusa yawwa kaga za ka Ko iya san kusa, su matashi a, shi ne matashi to ne, idan an yi mamakin wancan to wannan shi ya fi kamata shi Allah dukkan al'amuransa kullum ba zai baka ba sai ya kawo maka wani Kuma- misali da zaka gamsu kwarai da gaske Kaga kuma ai ba.
ma yi ruwa to da abin Mm.
ina jin kawai ba zai yi ba Mm.
ina karatu da na akwai wani littafi a tibiyan fi adabi hamalatul a qur'an wai- to yau to an ga Na shi karanta dai Imamu Nawawi. da yake karanta an samu a cikin tabi'ai da Magabata, eh, sahabbai eh, wani eh, yana eh.
sauka uku Eh, wani yana wani yin sauka- safe da rana eh.
wani sauka biyu wani uku wani hudu da ya zo bakwai wallahi rannan eh, eh.
ina karanta Eh.
ihya ulumuddin na imam al-ghazali sai Eh.
da an sami min bakwai eh to ai da ban yake cewa Bakwai.
shi ma din a cikin Kwarai kuwa.
cewa ba mu samu Kwarai a da cikin gaske.
labarin magabata wanda yake wuce sauka sauka bakwai ba kwarai da gaske to kaga sosai kenan ka ga gashi an to tun Yawwa, daga sabi a tun daga shekara can.
dubu da ɗari hudu eh to saboda haka aka kana wannan daman duk ba Kwarai, wani kwarai da abun gaske.
mamaki bane Kawai himma ce Mahir, ya kamata mu yi ta.
akwai al- al- Allah ya ji kamala dan tangaran amin amin amin ya Allah mahir wala dan tangaran na muna magana da malam buna eh yake ce masa sun yi lissafin saukoki na alkur'ani na shi ma zan ta na malam dan tangaran Mm.
kimanin dubu talatin da bakwai da wani abu La ilaha illallah. iya abin da suka iya iya lissafa.
abin da suka iya lissafawa To.
ya ce sannan kuma malam ɗan tangaran ɗin nan Mm.
ban da rubutun allo da yake yi a kullum a kome yake yi na je na gaishe da shi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara Eh, za a- da wasa nan rijiyar zaki alhamdulillah a na haɗu da shi a Maiduguri na'am a wata rana mun je ɗaurin auren gwani ari na'am gwani ya rubanga gwani ari banga Mm, a san ya maiduguri ce Maiduguri to kawai sai muka haɗu da shi malam ɗan tangara eh ya zo gurin sai ke cewa mun yi karatu ne da gwani ibrahim mai ƙara sai ke cewa ai kamar ma ya san ni Allah wai shekara arba'in da ta wuce mun taɓa haɗu da to ba ni ba ita to shekaru da nawa ya ce ai shekarun nawa su gaba ɗayan su nawa ne Wai da yana su tsawo ne wallahi na ce na ce masa "Ah, ba ni bane ba ni bane ba ni bane yace ai ni duka shekaru na masu da yawa a kan Allah a lokacin ma gaba ɗaya ba kai ba ba shi shekara talatin ba ba da malam cewa wai ai Shekara arba'in mun haɗu.
mun haɗu da kai so ka ba ni bane ce ce ce dan Allah ba kai bane ce wallahi tallahi ba ni bane Eh, mai kama da kai ne, mai kama da kai ne.
saboda haka wannan munasabar ta sa Mm.
ya dawo nan ya jiya Allah.
a nan rijiyar zaki ya Allah.
kuma nan Allah subhanahu wa Allah ya ta'ala karɓe shi.
ya karɓe shi Allah saboda ka dukkan mu da yawan yan uwa da an halarci Eh, jana- wajen jana'izarsa Gaskiya ne.
kwarai da gaske yan uwa da yawa Alhamdulillah.
to wannan mutumin in zaka bibi tarihin magabata Mm.
a cikin waɗanda suke a wannan karnin Mm.
to gaskiyar lamari za ka daɗe ba ka ji wani mutum kamar ɗan tangaran ba la ilaha illallah za ka ji ana su ɗan wansan sun yi Shi ne kaza fa. Ƙwarai su kuwa.
wane sun yi kaza Ƙwarai da gaske.
su- to duk wanda ka je sai ya ce maka eh Ai, a ɗan tangaran.
makomar Ɗan su tangaran.
ɗan tangaran ai kwarai kuwa eh duk wanda za ku yi Tunda magana duk wanda da shi.
za ka ji ana Eh.
faɗan masu himmar ai za ka ji ba a wuce dubu goma Eh, dubu eh, sha eh, eh.
amma kaga aka tafi talatin da dubu bakwai talatin da bakwai bayan kuma fa Eh.
zuwa ga wannan fa iya tashi Mm.
karkai maganar uzuri karkai maganar wancan karkai maganar wancan gayyata karkai maganar Mm, wancan ya ayi ce karatu ana da bakin sa yake ce min wato dai lokacin da ya shiga Mm.
nake tambaye shi algafa ta malam Mm.
yanzu irin wannan abubuwan da aka samu wata hanya aka Aka bi bi, yawwa.
wajen samar da wa'annan abubuwan kwarai da gaske sai ke cewa to ai ba wani abu bane mai wahala na ce to to sai ke ce mun ai ce lokacin da zai je badawai Mhm.
ya ce bai taɓa fitowa ba bai taɓa ganin kwalta ba Mhm.
ce bai taɓa ganin gishiri ko mayi ko wani abu ba bai taɓa yin wanka da sabulu ko wani abu ba sai da shekara sai da shekara arba'in
La hawla wala quwwata illa billah. abadawai kuma da karatunsa Kuma da ya rubuta karatunsa ya alƙur'ani bi.
ya shiga
La hawla wala quwwata. mahir ya kamata a ce faɗi mai badawai ɗin nan saboda masu sauraro ka fi yanzu iya muni da kai ne yanzu da muke muka san. ya kamata masu sauraro wai me ake so badawai ɗin to nan aka rasa lawo badawai ɗakin kura
Daga gefe a yake a gefe ba.
to aka- to to shi badawai na mahir wato duk yawancin waɗanda zaka je wane ya yi wa- yawo Mm.
din nan wane ya yawo duk fa ya zama gwanin sa bai da ya shiga badawai ba gane ba wani tsari ne na Wato ita badawai ne magabata ƙare ko yawa karkace?
wani tsari ne na magabata tun da can na mahir da suka gano keɓewa idan za a yi wata ibada don Allah gaskiya to ne sai a samu wani guri da zai zamo ba kowa ba komai na'am ba za ka abokanci Su kowa ba. Sai iya wannan ibadar da za ka yi.
ibadar da za ka yi uzula ko halwa yawwa to saboda haka Hmm.
za ka zauna a gurin da yaƙinin Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ci da kai kuma zai sha.
saboda haka Kuma idan ka komai.
je ka zauna wala Allah a garin Mm, gida ɗaya ne tak kwarai da gaske kaga badawai ɗin eh kenan.
wala Ƙauye Allah kuma kenan.
in ka je ba wai a wajen kusa da mai gidan zaka zauna ba A'a.
zaka samu tafiya kamar daga nan yan ku- zuwa yan kura Eh.
to in ana neman makocinka wannan shine makocinka a inda kaga kake.
dai yanzu daga nan zuwa yan kura ana Yawwa, lakalla kafa mutum yawwa, tafiya mai sauri ya yawwa.
minti ishirin to to yawa to ya zamo shine makocinka eh sannan kuma gurin da zaka rika zuwa darasu Mm.
in kai rubutu shi kuma zai kai daga nan zuwa kurna subhanallah kaga awa ɗaya ke yawa to kullun ta Allah in Zaka kai je rubutun ka darasu.
zaka je can da rasu ai maka darasu ka dawo ka ka dawo sa Allahn ka a ka gaba sa allanka a gaba ba ka da aiki safiya da yammaci ko da wani lokaci komai ruwa komai iska da ya wuce wannan aikin La ilaha illallah.
sannan kuma a lokacin da kake tsakiyar shi wannan aikin eh ba ka tunanin kowa ba ka tunanin komai wannan aikin da ka sa a gaba shi kake shi ne kawai aikinka La ilaha illallah.
sannan iya manufarka Mm.
neman yarda Allah subhanahu wata'ala bisa Ba wata aikin da bukata ba.
kake yi ya karɓe shi yawa yawa ya Kuma karba karɓe ka da wannan.
saboda haka bayan Allah Mm.
managarta da yawa na'am mahir sun yi irin wannan ayyukan da dama gaskiya ne sun yi irin ayyukan da dama Gaskiya ne, kaji an ce gaskiya ne.
ayoyi wane Mm, mm.
lokacin da yana ne munajaci tsakaninsa da Allah Mm.
sai da ya bar gari ya je ya hau dutse Ƙwarai, ko ya je ya ƙwarai, shiga ƙwarai da gaske.
cikin wani kogon bishiya ko wani abu Kogon dutse yayi ko wani kaza yayi abu.
kaza yayi Sai kaza yayi shekaru to a wannan haka.
sanannen abu ne a cikin tarihin musulunci musulunci kwarai ko wannan haka so daga wannan ɗabi'ar sai zamo ɗabi'un magabatan mu ɓangaren karatun alkur'ani Alkur'ani.
ba sa son wani ya takura musu Mm.
ba sa kuma su ba magana aure suke ba bare ka ce ba ma su gama ta sun dau ba haƙƙin wani ko yawa ba a ruwansu Ba da wannan, kawai kowa ba Qur'ani.
ruwansu da komai gaskiya ne ƙananun masu yin irin wannan shine wanda zaka ji an ce ya je ya shekara bakwai kwarai kuwa a badawai bakwai takwas in aka ji ana neman suwaye baki a wadawai din nan sai a nuna Su ne 'yan yan shekara shekara bakwai bakwai zuwa goma.
goma to a nan baki ne kinan yan gari sai yan arba'in yawwa yan hamsin kaga an cinye yawwa.
rabin rayuwa Akwai wanda ya gaba saura ɗaya da an a can fito suke rayuwarsu gaskiya ne gaskiya shi kenan har su koma ga Allah kuma wato kaga wannan ya tuna min alimamu suyudi Na'am.
zuwa ga duk irin abin da ya mahiru Na'am, a na'am.
tarihinsa in aka karanta zaka samu Mm, da ya shekara arba'in a duniya mm.
gaba ɗaya sallama komai yayi na'am komai ya ce ya rufe kofa ya daina ganin kowa ya daina ganawa da kowa Mm.
kawai ya koma daga shi sai Allah na lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kawai ya sa kansa zai ta ibada daga nan kuma yana shirin haduwa da Allah har mutuwarsa kaga shi ma kalla shekara 20 da wani abu to saboda haka kwani wannan dama hanya ce ta magabata Gaskiya.
kuma an saba binta kuma an saba yin nasara a kanta to saboda haka duk mutumin da ya je irin wannan karatun to zaka ji cewa a karatunsa eh, wani iri ne harkar tsarin karatuttukansa daban ne Mm.
saboda haka wannan shine abubuwan da suke faruwa saboda haka an saba da irin nan tsarin gaskiya ne gaskiya ne.
ba bakon al'amari ba ne Gaskiya ne.
sababban al'amari ne Gaskiya ne.
to amma gaskiyar lamari zamani ya ci gaba wallahi sallahi eh an samu canji wai yanzu akwai badawan ne A'a, akwai badawan wajen masu shiga Ka gane? amma mu daga cikin abubuwan da muka yarda da shi Eh.
a yanzu Na.
a zo a yi karatun alkur'ani mai tarin yawa gaskiya ne wahiru sannan kuma ko an yi aure kada a bar karatun Ra'adi na yawwa alkur'ani aure ya tafi sannan da kuma tilawa eh yawa Allah ya a tsare.
ci gaba da karatun alkur'ani ana koyar da alkur'ani a inda ake na'am to dukkan abubuwan da magabata suka samu ha to in Allah ya za a riski wasu daga cikin irin abubuwan da aka yi din gaskiya ne saboda ba komai bane daman sai ka kai wancan gaskiya ne amma in ka zamo mai koyi ka Ah, rabauta sai kuwa, gashi nan kana ka gani da- yawa Ka to to to to tashabbahu.
to to kawai shi ne magana ta gaskiya gaskiya ne gaskiya ne wallahi to so da haka a karkalawa da ji da gani in muka duba za mu ga cewa Mm, ah, lokacin masu sauraro lokacin ko?
masu saurare ya yi gaskiya ne dole za mu takaita don kuma mu haɗa ku kai tsaye na masu da sauraro.
masu saurare gaskiya ne saboda haka gwani gare ka to 090 ko kuma sufuli tara sufuli ko inam takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas ko Mm.
kuma sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai ita ba za a yi musu Wannan- faɗa- faɗa yan gayu ba to sai a ce 09085 a ya ka ce zero a ai, zi- mene, sifili takwas sifili sai a ɗan yi shuru sai a ɗan bari su ɗauka.
Yawa, yawa, yawa.
Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa Wannan barakatuh gwanaye barkan da kairi.
na'am Eh, da washala.
Allah ya saka muku da alkhairi.
amin ya Allah Allah ya kara buɗi.
amin ya Allah Allah ya kara basira.
amin ya Allah Allah ya kara fasaha.
amin Waɗannan manyan bayan Allah da kuka gaya mana Ah.
masu wannan saukoki da Ubangiji ba dan mu ga mu Allah ka ba mu albarkacin su.
amin amin amin Da to kuke kara tunatar da mu Allah ya kara Allah ya kara basira.
amin amin Muna magana daga nan tsangayen marigayen malam nasu.
Allah akbar Allah ya ji Allah dauka Allah ya kara rukuma.
Sai ba da Allah ya kara sai ba da Idris muna- muna muna godiya ta Allah ya saka da alheri gari Idris Allah ya saka da alheri amin amin amin amin masha Allah na'am Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare Barkan ku da yake.
barka ka dai
Muhammad Sani, ni ka yalla bai Badumawa ta rayu.
Eh, to to to to malam baduma Allah ta roke ka
Ai ai ina maku fatan alkhairi.
Ina to wala ranka.
hausawa ko sosai Gaskiya da ba hira da malami akwai daɗi ko ka ji hirar shi. Gaskiya labarin waɗannan malamai da kuka kawo mana na ji daɗi kwarai da gaske. Ina ƙara mana ƙwarin gwiwa.
alhamdulillah Alhamdulillah.
Ina maku fatan alkhairi.
To Allah ya Muna saka samun alheri godiya Allah ya kara sosai.
ciki Ina gani sa ne shige ne.
wani zane na da aiki ne masa ya shiga yawa gaiba abubuwa dai suka koye shi amma Gaskiya ya yi Allah amma dai taimaka.
amma dai na nan hanya
Gaskiya Allah taimaka.
zan zan ce masa badumawa abokinsa yana gaishe shi Yau, kwanaki ma kun gaisa da ni.
sai dai sai dai in ce masa abokinsa tunda kai ba ba mai gidansa bane
Ah, haka na ai.
yawa da tuwa da lamu gode Ya Allah.
masha Allah na'am na'am salamu alaikum
Alaikum salam wa rahmatullah.
na'am marhaba da wa muke tare
Ƙwarin gwiwa.
amin amin da wa muke tare
Ina tare da ba'ad Abdullahi da zama dala kuma.
malam mu'azu ya kokari
Na rasu da yau.
masha Allah na'am Na rasu da ana lafiya.
alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah
Lafiya Allah.
muna godiya Allah ya kara arziki Allah ya sa a gaba lafiya Sai da hannun da Allah sun fi dawa al-Qur'ani duk da dukkan sirrin da suka tafi da annabi annabi da sirrin annabawa.
amin amin mun gode
Masha Allah.
masha Allah masha Allah wa da Allah muna godiya sosai farkon labarin da amma na ana da labarin wani littafi da ban san sunansa da kuma sanar na ta littafin gwani malam yakubu mai kumsa ne taisirur rahman tufatul qurra wa taisirur rahman
ya saka da alkhairi Allah ya ya saka Allah alheri.
amin amin na to ga wani na
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi
an yi lafiya alhamdulillah da wa muke tare
kana ma- kana magana da abba daga bankaura a to ba da ba ya ungo an taka yi lafiya ya mai daɗin suna alhamdulillah
Allah ya saka da alheri alhamdulillah Amin, amin, Allah Allah.
Allah muna godiya Muna godiya.
Allah ya saka wai malam tambayar da nake da ita Allah ya sa mun sani
wai wanda maɗi da ake faɗan shi wai menene ne asalin shi wasafin kuma me yasa ake abin nan ɗin shi ake Ai- ai- aiko mun sha amsa wannan ainihin tambaya Jiya a na cikin ga wannan gidan rediyon wani a gurup ɗin gwada Qur'ani ko eh eh an yi sannan tambaya.
kuma sannan kuma shi gwadawai ɗin nan har yanzu wai akwai masu masu shiga shi eh to gaskiya ka san yanzu duk abin da aka ce masu shiga sun yi karanci To, ai, to sai a ce dole kamar ma kuma ba a abin zai yi zama ya amma dai karanta.
ana yi gaskiya har yanzu ana shiga har yanzu ana shiga sosai Mm.
da kyau da kyau
kuma da lawun gode sosai Eh, Allah ya saka da alheri ga so da- wani nan eh so daga wacce tambayar kuma za mu kara za mu kara masa idan lokaci ya babu ita ma dama.
insha Allah Eh, muna rike da ita mm.
sai mu abin nan ga wannan yana kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na'am, wa Alaikum alaikum assalam wa assalam wa rahmatullahi.
rahmatullah.
yawa kai sai suna tare da baba da mai sai kuma ina kiran ku daga nan garin zangon bare bari ta karama kuma an rage Masha Allah, alhamdulillah wannan Allah baro ne.
saka alheri na mun ji gobe inda aka tattauna akai su babu abin da zan ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi Ah, To, alhamdulillah.
irin wannan jan hankali da aka yi musamman mu matasa Mm.
na'am
kan dole mu ma mu tashi mu nemi ilimi daidai gwargwadon yayan mu a ya kamata ba kuma da shakka irin gudunmawa da aka zazzayyana da manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo su da addini gaskiya ne gaskiya ne wallahi babu gaskiya ne abin da mu sai dai mu ce muku Allah ya saka da alkhairi Gaskiya Allah ya da ku gidajen ku Ah, me to muna godiya.
Mun gode sosai Allah ya Muna godiya saka da sosai.
alheri. Sifili bakwai sifili biyar takwas biyu sifili biyu biyu bakwai bakwai ko kuma sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. To, ga- Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Mai magana Ali Jibrin kwama ra karamar kuma kici.
Masha Allah wala ni.
Ina manyan baki fatan alheri dan wa buta aiki. Tambaya ta ita ce. a shi a nan arewan Najeriya ma ana yin tsarin badawi kuma kamar a yankin arewa maso yamma aka fi arewa maso gabas.
eh A gaskiya lokacin da ake gudanarwa ana yi a Najeriya kuma ana Najeriya kamar arewa maso gabas aka fi ko arewa maso yamma.
eh wato wato Saboda ai Allah da ikonsa na yi zamantakewa a mayar ta baya bayan nan tamu ta masu kana karancin shekaru ta kasar Borno Eh.
ta karatu amma kuma ciki ko ana ban ma taɓa jin sunan ba ma. sai a yi Badawai ɗin?
zama da shi.
Ah, Gare ku.
to to ab- ai ko wani wani zo- kai- ai ta kalmar kalmar ma duk wanda ya samo ta duk da kalmar ce balarabiya Aka so.
eh kalmar ce balarabiya Allah amma mai da dai manyan baki na amma- lafiya.
amma dai kawai da an ce wa yayi zaman badawe ai can ka- can wani guri daji Mm.
da ya je ya samu ya je ya zauna shine Eh, eh, gaskiya da kare da gaske kare da gaske to ga kawai wani.
dai tambaye shi to to shikenan Na'am, na'am, salamu alaikum, salamu alaikum, da alaikum salam.
kusan ku da yi Barka ka dai da muke tare.
Abdulaziz daga karamar kuma mazabar to alhamdulillah Muna maraba.
Allah ya saka da alkhairi Amin, Muna amin.
godiya ma da Allah, insha Allah.
ai mata alkhairi Masha Allah, amin.
dama amsar dai da yake cewa ana yi a nan Eh, a- ko arewa a- arewa arewa ko yamma, ko arewa ko eh, gabas.
eh, eh, to gaskiya duk ni ma ba zan iya sanin hakan ba Wannan amsar.
amma dai na sani a bace An yi waje badal.
ake yin ta a can Mm, gabas Gabas ake.
eh a gaskiya ne can mafi gabas yawa.
eh Ana yin saboda abin da gabas.
yasa an fi sabawa da sha'anin alkur'ani A can.
a can Kwarai da bangaren gaske, ko sannan kuma nan kuma arewa.
eh yawwa ko Suka arewa sani.
saboda abu ne da aka yi wani irin sabo da shi Mm.
to ai kama kalawa in ka je ka kattar da irin su illalla ai za ka ga har yanzu Ai, da wani sosai ko badawi.
bai Ai, ba dole sai ka shirki ba yau.
wallahi tallahi to so da to so haka abu ne fa Yeah.
wato wasu gabza to to to Bari bari a ɗaya da daga riga wani da ya kira. Da.
Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah.
manyan baki barka da rana Marhaba, barka ka dai.
an wani lafiya ya zama ya kokari Ai, Da wa muke tare?
kana magana da Muhammad Yunin Kefe sannan kuma ina wa gwani Isa ka shahara barka da rana to muna amsawa shi Yana ko ai Allah amsawa.
sauki gwani
kana magana da Muhammad daga Yunin Kefe kada katako ai shi ne ai shi ne ai magana ta kare ai da Allah kara arziki
wato magana ne yake so in muku na'am na'am akwai akwai magana da shi da gabatar da shi limayu ya fara ta maganar malamin nan mai sauka bakwai kullum Na'am, na'am.
yau na'am yau a kanta dan dan kafa ku ne ko da ba akara bakallahu akara bakallahu abin da ya faru Na'am.
a ni kai na kamar shekara wajen ashirin haka da ta wuce da ake fara bani labarin Na'am.
wato ni kai na yi da nake kira amma sai ga na ni kai na wani abu ya faru wannan na tabbatar da haka Alhamdulillah.
kuma mantuwa shi ma shi ne ba sauka bakwai ba ce tara ce Kar- alhamdulillah.
ni na rage Ba, ai da ai da Tara.
daɗin daɗin kuke da Alhamdulillah.
manzo Allah Tara ne.
ce.
alhamdulillah Eh, gwani sadiku ya makwabce shi sai shekaru wajen ashirin da wani abu da suka wuce na'am na'am kuma mun kasance muna tare da zama gwani sadiku kusa tun da na makwabta suke sosai sosai kuwa, Misali.
sosai kuwa Ku- kuma ba za a yi mamaki ba saboda gida ba malam ba ne yawo ba ne ba mai fita ba ne Na'am, ko da na'am.
sai kace yana gida Na'am.
kuma ko da wani dan guduri ya taso na zai haɗa ku da wajen magana da shi ko wani ba za ka je yana da saurin baki Na'am.
na'am sakamakon sabo da karatu Eh eh.
Da yawwa bakin sabo yayi.
da karatun ya sa shi bakinsa magana tana sauri Ta sannan zauna.
Allah ya masa Mm.
wato wata babban nasara da ɗan makarancin kuma dai alhamdulillah yanzu kima ya taso akan irin wannan guri alhamdulillah saboda alhamdulillah haka ba abin da za mu ce sai Allah ya saka da To, alheri Allah alhamdulillah.
kara daraja Allah kara ɗaukaka alhamdulillah Allah ya muna saka da wa alheri.
malam malam malam Ibrahim da Hara Eh, sai da kara su ba muna masa sannan kuma muna masa godiya akan kokarin da yake a wannan guri Allah ya saka da alheri To Allah ya saka alheri. Allah ya saka alheri. To mun gode.
wallahi ina ganin da wannan waya zamu kai karshe amma sai a bada wannan ansa ta ma'i Eh na'am na'am. na'am.
lokutan da suka rage mana To Sorry, Allah da yake malam da Masu yake daman amsar ma'i amso- amsoshi ne masu yawan gaske Mm.
kuma ana gaya mutane mabambantan amsoshi.
Mm.
Eh to kamar dai da aka sani cewa da yawan amsoshin da ake bayarwa Mm.
da haka ma za ku ga wajen ɗiga shi ana yin ha ƙarami.
Ƙarami, Ah, Da yawa mutane suna cewa wai khilafil eh. Eh, ulama khilaful ulama.
eh khilafil ulama Eh.
saboda haka wannan wani sabani ne wanda malamai.
yake na malamai Wajen kuma a daura wakafi.
bangaren daura wakafi kuma bangaren riwaya Mm.
ka gano cewa yana da tushe na ilimin qira'at Ai sosai kuwa.
eh shi Sosai da gaske.
wakafin ma'i Sosai yana da da gaske.
tushe ina jin an ce khilafil ulama Mm.
sai na ce ah to ashe ba kawai wani abu bane na tsangaya Na tsangaya, kawai mutane eh, suke gaba kirkire ɗaya.
kayan su Mm.
a'a wani al'amari ne wanda tun daga can Yes, ya sir.
zamo yana da tushe Mm.
sai zamo suwa na suwa ne a cikin kira'o'in nan guda bakwai Mm.
a lokacin wanda aka fi yin amfani da su Na'am.
sai zamo suwa na suwa ne Mm.
sun yadda sun ittifaki su hudu ko su Mm.
biyar Mm.
cewa ai wakafi A guri kaza.
a guri kaza Amma su wani to sun saba amma musu.
su wani sun saba musu Eh.
to saboda haka tunda dai sabani ne To a sai- duk kawai sai a sai yi ka- karami mai ruwa a Na'am.
wajen kawai sai a wuce Na'am.
to amma dai eh, adadin su shi ma kuma Mm.
wani adadi ne wanda ana ta cece ku ce Cece a ku kansa ce, eh.
amma wasu zaka sun ce ɗari ne da bakwai Ɗari da bakwai, wasu su ce sai ɗari ɗari da da- tara Eh.
wasu kuma su ce Ɗari da ɗari ma tara.
har da goma sha tara Eh.
to saboda haka ya danganta Yadda- daga yadda- yadda yadda mutum ya eh, sami to amma kansa a dai ciki.
wannan littafin na mai kumsa Mm.
shi ma in Allah ya da ya bada Ya cikakkiyar kawo- gudunmawa don ya kawo shi gaba Amma daya.
ya kawo ma Kuma ɗin gaba za ku ɗaya.
ji insha Allah.
Kuma dalilin da ya sa ake ce masa mayan an ce farin ruwa aka yi ko Eh, kwarai da ƙasar gaske gabas.
eh, yawwa wannan shine eh karin bayani kwarai da gaske.
gwanin gwanin kanuran a wannan lokacin Kwarai da gaske, sai ce kwarai da ranakun gaske.
Qur'ani duk inda aka samu wannan wakafi na ma'i a Eh, tsaya addu'a a gaskiya- wurin gaskiya ne, daga nan sai gaskiya aka ne.
samu sau kafin Wakafin ma eh eh, gaskiya ne. To alhamdulillah to to ina ganin Wannan insha Allah da muka zo duka duka ƙarshen nan muka zo karshen wannan shirin namu na yau Mm.
sai kuma sati mai zuwa idan Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai Mm.
ya so kuma ya ara mana lokaci kamar wannan lokacin karfe uku zuwa hudu in Allah yadda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin ni Isa Muhammad Ahmad wanda aka fi sabawa da shi a matsayin Isa ka shahara Ni Isa ka shahara ne.
to da kuma Eh Abdulbasir Gadi Rabi ku gaba a madadin ita jagoran mu gaba daya na wacce ta hada mu da ku Eh.
kuka ji mu malama Nusai ba Eh.
muna godiya da kuma hukumar wannan gidan rediyo Allah ya saka musu da alkhairi Allah amin kuma ya amin ƙara albarka Amin, Allah amin, ubangiji ya amin.
ci da shi gaba Allah ya assalamu ji- alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ana ba zai tsiyace ba yayan wa ku kawai ta ku ƙara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai falala da zantsaro kowa ya buɗe bluetooth ɗinsa zan turo saƙon da in ka jike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ana ba zai tsiyace ba ya uwa ku sani